الحمد لله رب العالمين هدانا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نحمده سبحانه ونشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون إن الأمة النصرانية أمة دخلت عليها الوصنية مبكراً فاستقوا من اليونان والرومان كثيرا من شعائرهم الوثنية وجعلوها من أصل دينهم ونسبوا بعضها إلى المسيح عليه الصلاة والسلام أو لحواريه وهم مما أحدثوه براء ومما أحدثوه ومن أعظم شعائرهم الباطلة ما يحتفلون به كل عام من الأعياد ويحتفلون بما يزعمونه عيد ميلاد المسيح عليه الصلاة والسلام المسمى بكريسماس وبعد أسبوع يحتفلون بإيد رأس السنة الميلادية ولهم في هذين العيدين جملة من الشعائر والأعمال المملوءة بالشرك والبدعة والمشتملة على أنواع الشبهات المضلة والشهوات المحرمة والاعتقادات الفاسدة إن عيد الميلاد عند النصارى قد أحدثوه لما يزعمونه تجديدا لذكرى مولد عيسى عليه الصلاة والسلام مع أنه لم يثبت لدى مؤرخ النصارى يوم مولده عليه السلام والخلاف بينهم في عامه كبيرا جدا فكيف بشهره ويومه وأما عيد رأس السنة الميلادية فهو يوافق عيدا يسمى عيد البسترينة وهي آلهة اتخذها اليونان والرومان الوثنيون رمزا للقوة فلما اعتنق الرومان النصرانية أقره الرهبان في دين النصارى واتخذوه عيدا مجاملة مع الرومان اليهودية والنصرانية وقع في دينها التحريف والتبديل والإحداث والتقرب إلى الله بما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والأعمال والعبادات والشعائر لذا حل عليهم الغضب واستحقوا الضلالة وأمر الله المصلين سؤاله دائما الهداية إلى الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد أكثر القرآن الكريم والسنة النبوية من التحذير في اتباع سبيل الكفار ومشاركة المشركين فيما هو من خصائص دينهم كما قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية قال أبو العالية وطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم هي أعياد المشركين فعباد الرحمن حقا هم الذين لا يشهدون ولا يحضرون أعياد المشركين فضلا من أن يفعلوها وعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم ولهم يومان يلعبون فيها فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بها خيرا منها يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أبو داود وفي صحيح البخاري والسنن البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه قال اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخط تنزل عليهم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك وما سؤال بركة من أقار جدد قوديا الله سبحانه وتعالى أولنيني نام نجومة يومنا تقوى في جماد الآخرة hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1445 a gida miladiya yau 22 ga watan 12 shekara ta 2023 babban sakon da ke cikin wannan kutuba ta mu ta yau za mu yi magana ne akan bikin kirsimeti da sabuwan shekara wanda ke faruwa a cikin addinin kirista da waɗansu addinai na daban babu shakka ya ‘yan uwana musulmi addinin kirista ko kuma al'umman kirista al'umma ne tun talatali wanda yake kafirci ya riga ya cakuɗu da wannan addini mun sani dai a asali cewa addinin kirista saukakken addini ne daga Allah wanda ya aiko annabi isa alaihi salatu wassalam amma ba a jima ba addinin ya canza an gurɓata shi ya cakuɗi da kafirci da yawa ya cakuɗi da bid'o'i kuma jahilci ya mamaye addinin da haka idan kana neman menene takin addinin kirista sai ka ce jahilci da bid'o'i da kuma shirka da ya riga ya mamaye addinin tun fil azal to sanadiyan haka ya sanya su kiristoci suka koma kame-kame suna ɗauko addininsu daga maguzawan girkawa greek yunan da sauran rumawa wanda yake su kuma dama yunaniyun wato wato greek da kuma roman su kuma dama maguzawa ne to addinin kirista ya raƙo da su ya kwaikwayo ɗabi'u da aƙidu da waɗansu ibadu daga gare su ya cakuɗi da addinin kirista wanda kuma da dama sai ka ji suna jibinta shi zuwa ga annabi isa alaihi salatu wassalam ko kuma waɗannan mataimaka annabi isa wanda alkur'ani mai girma ya bayaninsu alhalin annabi isa ya barranta daga waɗannan bidi'o'i da kafirce-kafirce da kuma ƙirƙire-ƙirƙire wanda ya cakuɗu da addinin kirista haka nan ma waɗannan mataimaka nashi hawariyun da ƙur'ani ya ba mu labari su ma ba su da wato ainihin alaƙa da waɗannan bid'o'i da kafirci da ya cakuɗe da addinin Kirista. Cikin ababen da Kiristoci suke yi wanda yake ƙirƙira ne kuma sun mai da shi ma alama daga cikin alamomin addinin Kirista shi ne bukunkuna da suka ƙirƙiro makawunansu musamman irin bikin da suke yi a duk a watan Disamba 25 gare shi suna kiran shi Kirismas ko Kirsimeti. Bayan nan kuma da kamun sati ɗaya sai su wani biki da suke kiran shi bikin sabuwar shekara to duka dai waɗannan bukunkuna guda biyu yana daga cikin tadoda na kafirci aikace-aikace na shirka wanda yake bid'anci ne ma ko a cikin shirkan kuma shirka ce sannan kuma ƙirƙirarriya fararriya ba ta da asali a cikin wannan addini bal irin waɗannan bukunkuna sun cakuɗu akan shubuhohi masu ɓatarwa sun cakuɗu akan biyan bukatan son zuciya da sha'awa-sha'awai na daga zinace-zinace da shaye-shaye da cakuɗe ɗaniya da abubuwa da miyagu hakanan kuma sun cakuɗu da miyagun aƙidu waɗanda ake nuni akan cewa annabi isa ya kaza annabi isa zai kaza da irin waɗannan miyagun aƙidu wanda yake duk Allah subhanahu wata'ala bai saukar da wani hujja a kansu ba suna yin wannan biki ne da riya cewa wai ana tuna bikin ranar haihuwan annabin mu annabi isa alaihi salatu wassalam to sai dai abin luran shine a wurin masu tarihin kiristoci idan ka samu masu tarihi waɗanda suka san tarihin kiristanci to babu wata rana ɗaya da ake iya yankewa a ce rana kaza ce aka haifi annabi isa alaihi salatu wasalam dangane da shekaran kuwa saɓanin da ke cikin kirista akan shekaran ma da aka haifi annabi isa saɓani ne ba kaɗan ba to ballantana watan ballantana ranar da aka haifi annabi isa da aka duk hauma hauma ne da shiririta da ƙirƙire-ƙirƙire galibi za ka ga bukunkunin nasu yana da alaƙa da lokacin sanyi to ainihin ƙwararrun masu tsanin tarihi ma da suka auna suka bincike mai zurfi sai suka ga haihuwar annabi isa ba shi da alaƙa da lokacin sanyi kwata-kwata akwai waɗansu abubuwa waɗanda yake sun fito da su wanda yake yanzu babu lokacin da za mu fito da irin waɗannan abubuwan amma haihuwar annabi isa kwata-kwata ba shi da alaƙa da lokacin sanyi to su ko sun ɗauko yanzu wannan sun mai da shi a watan disamba lokacin sanyi suka ce lokacin da aka haifi annabi isa kenan alaihi salatu wassalam shi ko biki na sabon shekara ɗaya ga watan januwari to shi asalinsa ya samo asali ne daga wani biki na wato ainihin mushrikai wato maguzawan girkawa da romawa waɗanda yake su suna kiran shi bostarina abin da suke nufi kamar wani wani wani take ne ko wani alama ne wanda suka yi shi na ƙarfi na fawa in dai suna nan suna bautan wannan alaman to za su dawwama za su wanzu cikin ƙarfi da fawa shine suke kiran shi bastarina shine suna yin shi a duk ɗaya ga watan januwari to asali ba shi a cikin addinin kirista amma yau da kullum yau da kullum yau da kullum lokacin da su romawa suka karɓi addinin kirista domin tafiya ya tafiya an yi lokacin da su romawa sai suka karɓi addinin kirista sai suka rungumi addinin kirista to amma kuma ga irin waɗancan bukunkuna na kafirci da yawan zu tun tun tuntuni a cikin addinin su to sai ya zama to za su bar wannan ne ko ko za su ci gaba to tunda dama addinin kirista ilimi ne nisa da shi tuntuni to kawai sai suka ga to a ci gaba kawai mana to yau da kullum sai su ma kiristoci sai suka tadantu da wannan tada na yin bikin ɗaya ga watan Januwari sai ya zama shi ma tsundum cikin addinin Kirista. Da haka a cikin sati ɗaya an ƙirƙiro bid'o'i guda biyu. Bikin bid'an bikin ranar Kirsimeti da bid'an bikin ranar ɗaya ga watan Januwari. Sun yi kuma wannan ne wai irin mu ji aima rumawa mujamala. Tunda dai sun karɓi addinin to ba za a zo da wani abin da zai ci karo da addininsu ba. Bari dai a lallaɓa a rabu lafiya. irin yadda na ji an yi ma wani babban malamin kirista tambaya a rediyo na ji wannan da na cewa irin wannan shiga da matayenku suke yi idan za a je coci wata ta sa siket iya gwiwanta wata ta sa babana balaga wata ta cire ɗan kwali ga yi nan dai irin wannan miyagun shiga aka tambaye shi shin wannan addinin kirista ne ya ce gaskiyar magana ba addinin kirista ba ne kuma kiristanci ma ya yi hani akan wannan ya ka kawo irin abin da zai iya kawowa cewa wanda ta buɗe kanta ga hukuncinta wanda ta kaza ga kaza sai aka ce to amma me yasa ku fastoci da fada fada ba ku hana irin waɗannan abubuwan sai ce to aka ga shi addini kowa yana yin yanda ya ga dama ka ce za ka hana wannan sai masu daina zuwa cocin ga baki ɗaya to wannan ya sanya kawai sai ana mujamala su zo a iskancen haka nan daga nan ai ta fasikanci ai ta ɓanna ka ko ga musulmi zai yi a ce mu ce za a yi muhadara a nan wata tabo mana da sket mu ce ki shigo dai haka nan saboda abin nan kaga musulmi ba za su yi wannan ba domin ne domin mu addinin mu daga Allah yake ko dai ka bi tadan addinin ko kuma ka koma gefe akwai radda a cikin addinin musulunci kowa san wannan wani zai ce shi musulmi ne amma yana yin waɗansu abubuwa ya yi radda ya bar addini da haka hukunce hukuncen addinin zai hau kan shi ko dai idan akwai daular musulunci a kashe shi a kashe shi saboda yayi rai ya bar addini ko kuma ɗauki mataki a kansa na ladabtarwa da horo to amma cikin addinin Kirista babu wannan to irin wannan dalilan ya sanya sai suka karbi bikin sabuwar shekara sai suka mai da wannan biki cikin addinin su sai zama duk baki ɗaya zama cikin addinin kirista to jama'a mu fahimci cewa fa da addinin yahudu da addinin kirista to canje-canje da bid'o'i da kirkire-kirkire ya faru a cikin waɗannan addinai suna kuma kusantan Allah da addini da Allah subhanahu wata'ala baya so Allah bai yarda da shi ba na daga zantuttuka da aikace-aikace da waɗansu ibadu da waɗansu alamu da suke nuni akan shi ne wannan addini to wannan ne ya sanya Allah subhanahu wata'ala ya saukar da fushinsa akan al'umman Yahudu, su kuma Kiristoci suka cancanci bata, saboda su batattu ne ba su ma gane hanyar ba ne ballanta nasu bi, saɓanin waɗancan sun gane hanya amma sun kan gare masa. To wannan ya sanya su Yahudu Allah ya fushi da su, Kiristoci kuma suka cancanci bata. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya umarci musulmi masu sallah akan cewa kullum ranar duniya ne ta addu'a muna roƙon ihdinas siratal mustaqim Allah ka tabbatar da mu a tafarki madaidaici Allah ka tabbatar da mu ka dora mu akan hanya madaidaiciya siratal ladzina an'amta alaihim ya Allah ka dora mu ne akan tafarki da hanya na waɗanda kai ni'ima a gare su na daga annabawa da sadiqai da shahidai da salihan bayin Allah ghairul maghdubi alaihim waladdallin ya Allah ka tsare mu kada ka jararce mu da bin tafarkin yahudu wanda kai fushi da su ko kiristoci waɗanda suke su ne batattu to don haka ya jama'a mu fahimci cewa qur'ani mai girma fa cikin ayoyinsa masu yawa da hadisan annabi sallallahu alaihi sallama sun zo suna tsoratarwa akan bin tafarkin kafirai da cakuɗeɗeniya da su a cikin irin abin da yake ya keɓance su ne a addinanci banda abin da ya zama kowa na yi kamar sanya riga kowa na yi sanya takalmi kowa na yi amma akwai waɗansu abubuwa ya keɓance addini ne to duk irin wannan abin in dai ya tafi wani addini ko addinin kirista ko addinin yahudu ko addinin maguzanci ko addinin kaza to baya halasta ko misala zartin musulmi ya yi tarayya da su Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani mai girma yana cewa wallazina la shaduna zura cikin sifofin mummunai sune ba sa halartan azur ƙarya da kire wa idza marru bil lahwi in suka zo gurin wargi da wasa kawara da shiri ban rufa ta su wuce cikin daraja da mutunci da tsare kai shine al-Imam Ibn Kathir da yake tafsirin wannan ayan yace al-Imam Abu Aliya ɗaya daga cikin jigajigan tabi'ai wa Qawus bin Kaysan cikin ɗaliban Sayyidina Abdullah dan Abbas da Muhammad bin Sirin da Bahak da Rabi' bin Anas da dama daga cikin magabata suka ce wannan aya tana magana ne akan haramcin halartan bukunkuna na kafirai na mushrikai al-imam ibn kathir ya ci gaba da cewa to da ka su bayin Allah na kwarai ba sa halattun irin waɗannan bukunkuna ba kuma sa shaida irin waɗannan bukunkuna ballantana ma su je su aikata wani abu daga cikin irin waɗannan wanda yake an kirkiro su ne a kafirci shi yasa a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya zo Madina kamar yadda sayyiduna Anas yake ba da labari ya ce manzan Allah ya zo madina sai ya samu a kwakwar su kwakwani da biyu da suke bukun da ki kun san da su ne zama da madina sai mun ta ne so da malki guda biyu kuma fa na ne ne bukun kunan mene ne sai suka kai jahiliya ma mu mun bukun kunan nan me yi wata jahiliya ne a gurin mu maguzawan da ke rayuwa a madina laraba kenan ko kuma yahudu suka kawo musu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai Allah ya musanya muku kwanaki guda biyu mafi alkhairi fiye daga waɗannan da haka waɗannan ba ruwanku da su ba ruwansu da ku ku kyale ma masu shishi abinsu amma ku musulmi ba ruwanku da waɗannan kwanaki da kafirai suke bukunkuna a ciki kwanakin da Allah ya musanya muku shine ya ba ku ranan idi na babban sallah da ranan idi na karaman sallah wannan hadisi al-Imam Abu Dawud a cikin sahih Bukhari da kuma sunan al-Imam al-Baihaqi daga Sayyidina Umar yake cewa ku nisanci ijtanibu a ada Allah fi idihim ku nisanci makiya Allah a cikin bukunkunan su fa inna sakhata tanzilu alaihim saboda ainihin fushin Allah na sauka a kansu da haka duk wanda ya tarayya da su a cikin irin wannan shi ma fushin Allah subhanahu wataala za ta sauka a kansa Allah ka tsare mu daga fushinka an tambayi manya-manyan malaman musulunci an tambayi al'allama bin bas ina hukuncin tarayya da kirista ko yahudu a cikin bukunkunan su amsan da ya bada shi ne baya halasta ga wani namiji mace ko namiji ga wani musulmi mace ko namiji shi tarayya da kirista ko ba yahudi ko wani daga cikin kafirai a cikin bukunkunan kafirai saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ceniya da waɗansu mutane to a wurin Allah hukuncin su ɗaya ne da haka wanda ya shiga cikin kirista ya ci a kuɗi da su yana bikin kirsimeti to a wurin Allah ya zama kirista Allah ka tsare mu daga wannan mummunan ƙarshe don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malai yake bada bayani ya tsoratar akan kamanceceniya da su ko kuma ɗabi'antuwa da ɗabi'unsu da haka dole ne kowane musulmi namiji ko mace ya taka tsantsan kar ya tarayya da su ko ya taimaka musu da komi kar kuma ya je irin waɗannan bukunkuna nasu sannan kuma kar ya taimaka musu da koda da shayi ne ko ko dan lifton haka kaɗan ba su ka ce gashi a ɗan ji ƙarfin abin nan ko irin kyaututtukan nan da ake yi malam ce baya halasta saboda Allah subhanahu wataala ya ce wata'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwani haka nan an tambayi al'allama Muhammad bin Salih al'Usaini ina hukuncin tarayya da kafirai ko mushrikai cikin bukunkunansu musamman wato bikin Kirsimeti kuma da yin musu ainihin wato hafi hafi Kirsimas ko wani abu mai kama da haka sai ce da ɗai ko kuma aka ci gaba da tambayin kenan ko kuma tafiya wurin inda suke tarurrukan shin mutum zai yi zunubi idan yi wannan yayi wannan ko saboda mujamala a dai zauna lafiya ko saboda kunya ko saboda yana jin nauyi a ce shi bai ba to ina hukuncin wannan to shi babban malami sai ya amsa da cewa ai tarayya da kirista a cikin kirsimetin su ko wani daga cikin bukunkuna wanda ya shafi addini to haramun ne wannan ittifaqin malamai babu wani malami na addini da ya ce babu laifi akan wannan ya ce kamar yadda al-imam ibn qayyim ya faɗi a cikin littafinsa a hakamu ahlul zimma wani littafi ne na ainihin al'imam ibn qayyim inda yake cewa taya kafirai murna a cikin bukunkunin da yake ya keɓanci addininsu ne ya ce haramun bil ittifaq ittifaqin malamai ne cewa wannan haramun ne ya ce kamar yin musu murna a kirsimeti ko wani ranar da suka keɓe suna azumi ka je ka ce musu ai hafi kirsimas ko kuma wannan idin naku mai albarka ko wani mai kama da haka ya ce yin wannan idan an ma yi dace mutum bai kafirta ba haka ya ce ya ce fa in salima qa'iluhu min al-kufr in an yi dace a ce mutum ba kafiri bane bai kafirta ba in yi wannan fa huwa min al-muharramat to yana cikin manya-manyan zunubai yana cikin kaman ka ga mutum ne yana sujada ga gunki sai ka ce kai a gaishe ka duk wanda ya ga mutum na sujada ga gunki ya gaishe shi ko yana sujada ga cross ya ce a gaishe ka shi ya kafirta kagan ya ce ko kuma ka ga mutum yana shan giya ka ce kai a yi mishi jinjina ko mutum yana zana a yi mishi jinjina ko mutum yana kashe rai a ta jinjina masa ka samu kidnappers a ta jinjina masa duk wanda ya wannan kowa sai ya gane cewa ya banna ya ce to wannan ya fi sauki a wurin Allah fiye da ka taya kirista murna na ranar kirsimetinsa haka nan al-imam ibn qayyim ya kawo maganganu masu daɗi masu kyau akan wannan mas'alan to haka nan dai ala ayyi hal da maganar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma wanda ya faɗi a cikin littafin sa wanda ya magana akan bukunkuna akwai littafi guda biyu mai mujalladi guda biyu wanda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi magana ne kawai akan bukunkuna da kuma saba ma addini da kamanceceniya da makiya addinin اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم littafi ne mai mujalladi guda biyu shekul islam ibnu taymiya ya kosar da bayani a cikin wannan littafi nasa abin da yake cewa lallai tarayya da su a cikin bukunkunan su to yana hukunta ka faranta musu rai cikin abin da suke yi na banna to kuma wannan shi kuma ai yana fusata Allah subhanahu wataala saboda wanda ke farin ciki wanda ke banna sai ka jinjina mishi ya farin ciki to wannan abu kuma zai fusata Allah ya ce sannan kuma yana iya ma zama sanadiyyan da za su ribaci waɗansu daga cikin musulmi masu rauni sai su koma cikin addininsu ala ayi hal dai akwai bayanai wanda malamai suka kawo da yawa a cikin irin waɗannan matsaloli wanda muke fatan al'umman musulmi ni taka tsantsan ba ruwanmu da kirsimeti ba ruwanmu da bikin sabon shekara ba za mu yi ba ba za mu taya murna ba ba za mu yi dariya ba in mun ga ana yi ba za mu ba da gift kyauta ba ba kuma za mu karɓa ba in an bamu ba za mu karɓa ba in an bamu wannan bai kore kyakkyawan alaƙa tsakankanin karkirsa ba da kyautatawa da mu'amala mai kyau wanda wannan muna fatan ya ji hankalin shi ko da dai bai musulunta ba to ba zai zama makiyin addinin musulunci ba yau in ka ba kirista kyauta yayi in ba shi da lafiya ka je ka gaishe shi yayi idan wata lalura ko hadari ya sami nashi ko ya same shi kaje kai mishi jaji yayi babu laifi duk wannan yana daga cikin kyawawan mu'amaloli wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rika yi da kiristoci to amma ka saki jiki kai ta tarayya da su a cikin abin da yake ya keɓance su a addinance to wannan kirkira ne fararren abu ne kuma duk wanda ya fada cikin wannan ya fada cikin haramun babba da fatan Allah subhanahu wataala ya tsare mu ya tsare mana imani Allah ka azurta mu da riko da addini kamkam ya Allah duk abin da zai ruguza mana addini Allah